بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام المسلم رحمه الله تعالى فصل يوم أنا تلي ترى شابك إلى وتعالى رجع في وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai ishirin da tara da watan ɗaya shekara ta dubu da ishirin da hudu fasulun ya ce wani binti annis bi kauli ta'ala wa in kana wahidatan falaha annis ya ce idan mutum ya mutu ya bar diyarsa ita kadai sai matarsa da sauran yan uwa to abinda za a ba diya yusufi a raba dukiya tsaka a ba ta ɗaya saboda Allah ce wa in kanu wahidatan idan diya ta zama ta ɗaya ce falahan nisfu za a raba dukiya a ba ta tsakiya kaga inda namiji ne duka za a bashi dukiya amma da ke diya mace ce na bai za a za a bata to har za mu ji mawun alaihi wannan mas'ala malamai duk gaba da sun yi ijma'i idan mu je bar ɗaya shi ɗaya za a raba dukiya tsakiya a ba ta rabe idan akwai mata ita kuma tana mutum ne a ciki in akwai sauran yan wasu za su ce sauran gado amma diya bata cin ya dukiya gaba da inda ɗan namiji ne sai ci wani bintaini fasa'ida ne sulusani ya ce in kwaɗiya matan sun kai biyu da abin da ya sama ko ɗiya mace ɗari ce in dai mace babu namiji a cikinsu to abin da za a basu za a basu a sulusani a raba dukiya gida uku a basu biyu gane ko kenan in dai ɗiya mata ne komin yawansu aka bar su kenan za a raba dukiya gida uku a ba su biyu liƙauli ta ala saboda Allah ce fa in kunna nisa'an in sun kasance mata shi kuma daga biyu jam'i yake fara a gado inda ba na gado bane daga uku yake fara amma na gado daga biyu fa in kunna nisa'an in zama mata ne ko kasina ta yi yace sama da biyu sama da mace biyu yace falahunna sulusa mataran za a ba su sulusin abin da ya bari walima ruya saboda kuma hadisin da aka rawaito min anna al'aya as-sabiqa wannan aya da ta gabata nazalat fi sha'ani ibnatay sa'ad bin rabi wannan aya sun sauka ne akan sha'anin yan mata biyu da sa'ad bin rabi wanda ya shahada ya bar su lamma qutila abuhuma fi uhud da aka shi babansu a wajen yakin uhud fa'akaza an muhuma malahuma lokacin babu wannan aya kawai nan uwan baban sai zai kwashe dukiya gaba ya ce yada su kuma aka bar su babu komi to wannan yasa uwarsu ta zo gurin annabi sun ce dan uwan baban sai ya dauke dukiya sai su ga su mata ne in suka gina babu abin da za a musu aure to sai aya ta sauko bayan wannan akan sha'aninsu sai aka ce to gashi shi abin da za a ba su ta ce ɗan un babansu ya kaɓe duke tasu fashe katu ummuhuma ilan nabi sallallahu alaihi wasallam uwar ta kai ƙarar shi gurin annabi sallam fana da rana biyu a sai wannan aya ta sauka fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu kira yau shi ɗan un baban nasu yace a ibnatai sa'ad ne sursani yace ka ba iyan sa'adu ka raba uku ka ba su biyu a cikin uku yace kuma wa ummu masumun wasu kuma ka bata tumuni wa ma baqiya fa huwa laka abin da ya saura naka kenan yanzu nawa za a raba gado kullum an zo raban gado in za a buga da mai kaɗan ake buga waye mai kaɗan a ciki uwa uwa to idan aka buga takwas shida tana huta wata huta sha shida shida tana huta wata huta sai an buga ta sau nawa sau 24 uku za a buga ta sai ka buga takwas takwas sau uku nawa bai bada to haka za a raba dukiyar ko nawa ce kenan komin yawan ta kawai za a dibi zan ta gida 24 yanzu aka yi kowa haƙi zai mutu ita mata nawa ga littafin take da kwai a kowane takwas suna da nawa daya sai a ɗauko uku a bata sauran nawa 21 su kwaɗiya mata nawa suke da kwai tsaka a wannan alaba uku a basu biyu eh nawa kenan sha shidda in ka dau sha shidda kawai saura nawa to saura na shi ne na wani dan uwa kenan mata ta ci uku iyanta sun ci sha shidda in ka gama shi ya kama sha tara haka yake aiko sauran nawa kenan sauran biyar biyar ta dan uwa ce ba haka ne in da za a raba gado da mai kaɗan ake buga sai kan kowa ya hutu yawa to saboda haka sai aka ce to ga abin da zai raba ya bada da shi ko ya kwashe dukiya gaba da yanzu ya tashi da biyar a cikin 24 wa hadha al-hukm mujma'un alayhi bain al to wannan hukunci shi ma duk gaba ɗaya malami sun yi ijma'i babu sabani da bismillah mala وبنات الابن بمنزلتهن إذا أدمنا إذا لم يوجد بنات الميت فإن بنات الابن يأخذن حكم البنات فيرثن ما يرثن فيعجبن من يعجبن لأن بنات الابن من أولاد الميت بالإجماع ويدخلن في ثمن الآية السادسة وهذا مجمع عليه بين أهل العلم.
to sai malam ya ci gaba da cewar wa banatul ibni bi manzilatihinna idza udimna yace diyan da shi yasa a wannan bangare na gado kuma mana wajen mace idan kana da danka namiji kana da diyarka mace ita ta je ta yi aure tana gidan wani to bangaren gado a nan ita diyanta ba sa ci na wajenka sai dai bangaren wajen wa wajen danka namiji su da shi gado kar ku ga an ce mutum bai ci a nan yau shi ma akwai da yake na namijin kuma yake da ɓangaren namijin in an gana ka ci a nan kai ma a can kuma kake faɗa wani bai lura ba sai ka ce a yi wani ana so su ma akwai da za su hana kowane mutum in nan an hana ka ai kowa an kun lura a cikin mu kowa ai ɗa ne ko to haka na hana wata za ka zama kai ne uba wata za ka zama kai ne kaza kenan kowane guri mutum yana iya kasancewa in kuma ha'ila wata za ka zama to ɗan namiji kuma a wani gidan za ku koma mai dan mace kaga kenan baka damu bana an hana ka ce anan wannan bangaren to shine ana yake bayani yace diyan da namiji bi manzilatihinna idza udimna matsayin diya mata suke in babu diyanka na ciki kenan yanzu diyanka na ciki babu amma akwai diyan danka amma da sa da sha da nan naka babu shi inda shi ina za a yi magana su dama yawwa kenan tunda an rasa diyanka mata to haka nan babu ɗiyanka dama maza ko babu ɗiyanka mata to yanzu kuma ɗiyan ɗanka namiji ko ɗiyan ɗiyanka maza to su za su ci kambacin ɗiyanka mata jikokinka kenan sun zamanto su ne zaman ɗiyan naka fai zalam jad banatun lil mayyit idan mamacin bashi da ɗiya mata nashi fa inna banatun ibni ɗiya mata na ɗan shi namiji ya akuzna hukumar banati su za su ɗau hukuncin ɗiyanka mata fayarisina ma yarisina za su gaji abin da ɗiyanka mata za su gada kiran yadda ka ga matsayin ɗiyanka mata za su komo ɗari bisa ɗari kiran za su yi gano haka nan yawa ya hajibu na manya hajibu ne kuma duk wanda suke karewa wanda ɗiyanka mata za su kare biya ci gado dalilin akwai su to in babu su ɗiya mata za su iya kare shari'a sun zo matsayinsu li'anna banatul ibn da domin iya mata ɗan min auladin mai na daga ‘ya'ya maza na mamaci bil ijima'i ijima'in malami haka da matsayin su ke fahimta kunna sau da za su shiga fi umumin aya akan abin da ayar take magana a jimlice a sabiƙa wanda ta gabata wa haza mujma'un alaihi min al'iman hukunci shi ma an yi ijima'i yau masalolin lamu duk gaba ɗaya mujma'un alaihi na'am ji wanda muke cikin su فإن اجتمعنا to أي بنات فأخذنا ثلثين فقر بنات الإبل لأن الله تعالى لم يقل للبنات سوى ثلثين كما في الآية السابقة mm.
فإذا استجرحه بنات الصلب لم يبق لبنات الإبل شيء وهذا مجمع عليه to ya ce mas'ala ta gaba fa'ilita ma'ana idan aka haɗu ga ɗiyanka mata zungu babu namiji ko ɗaya ɗiyanka mata ga jikokinka mata ko ga jikarka mace yanzu an haɗu ga ɗiyanka mata na cikinka ga jikokinka na mata to ya za a yi ya ce abinda za a yi fa a kazana sulusai ne tun da ɗiyanka mata ne mai za a ba su sulusani za a ba su a rama dukiya gida uku a ba su biyu to yanzu an cinye sulusani yanzu ya ji koki kenan ya ce saƙala banatul ibni ne jikokin ga mata sun waɗi yau dama a cikin sulusani inda wani abu ya rage inda ɗiya mace ce ɗaya in aka ba ta nisifi sai a ba wannan sulusi sai sulusani ya cika to wannan sun share kuɗin babu saura su lisani su ko da musa ƙetara daga wannan gurin musa ƙetara su lisani kenan yanzu ya za a yi shi kana yanzu ya mata sun sa ƙasa li'annan sai za ku jire ga bayani li'annan Allah ta'ala lam yufrid lil banati siwa thulthayn domin Allah bai farta ba iya mata wanda ba wanda suka wuce biyu sama da thulthayn kina raba gida uku ba su biyu in wannan ya kare duk wata diya mace ba za ta ci ko jika ba ta wata ci kenan inda su dari ne ma iyan naka mata har yanzu thulthayn za a ba su to ina kuma wata za ta zo da kasa ta ketara wannan gudu su ma ba su ketara ba inda wani na ƙetare ai da za su ƙetara to su ma ba su ƙetara ba duk yawan su aka ba su lisani kenan yanzu su ma wannan ba sa iya tsallaka su je su samu wani abu nan sai dai me za ku ji gaba da yake cewa fa idan tagaraqahu banatu sulbi idan ɗiyan ka na tsatsu suka cinye su lisani lam ya baka li banati libni shay'un ba abin da ya rike ɗiyanka na ɗiyanka namiji jikokinka mata kenan na ɗanka namiji ba abin da wa za mu ji wa alai sai dai da sharadi guda in akwai a cikin su jikokin na kamata in akwai namiji shi ke nan ya zaune ya asu ya mera su asibi yanzu abin da rike karbo ya musulun zaka da asibi sai za ku tara da gaba kaɗan nan shi da shi nan ba
يقسمون ما بقي للذكر مثل حد الأنثيين لقوله تعالى يسيكم الله في أولادكم نعم.
لذكر مثل هذه الأنثيين هذا مجموع عليه shi ma da mujma'un alaihi ya kowace mas'alar mujma'un alaiha yace to illa an yakuna ma'ahunna aw anzala minhunna zakarun sai dai in jikokin na kamata tare da su akwai kaga ai da sun wadu ko to akwai namiji shikenan yanzu sai ya sa su koma asibi ya dauko abin da ya saura tunda namijin ya kunshi akwai iya da ƙari ya ce au an zala min hunna ko kuma yana ya ƙasa da su kama a ce yanzu misali ga ɗiyanka mata guda goma sun ci su lisani ko an raba dukiya gida uku an ba su ɗaya Ya- eh, an ba su da kai yanzu kuma ga jikokinka na namiji na ɗiyanka namiji guda biyu babu namiji ba haɗuwa za su yi ba to ƙasa da su kuma ma'ana kuma su ma suna da ɗa kenan ji ɗan jikokin ka mata kaga ai ƙasa da su yake ko jayawa zai yi fa yu asibu hunna namiji ya ƙari gare shi sai ya ce ku karɓo sai ya je a musu sauran da ya saura sai ya raba da shi da su kuma ya musu lizza karin su na zirin sai ya zama da ƙarhin namiji ko da namiji ƙasa da su yake zai jaye wannan gana ya amsa saboda haka kenan saboda ƙarfin namiji a- inda bangaren ɗan namiji ne eh bana ɗan a bana wajen mace muna wajen namiji eh a wajen namiji muke magana shi yasa aka ce ko kasar su ma'ana su jikoki ne kai tsaye shi kuma ɗan su ne to wani ɗan nasu da ke namiji ne sai ya ja musu amma in ba namiji kenan ko tare da su akwai namiji ko kasar su akwai namiji zai ja musu in babu wannan to shi kenan yanzu kuma jikoki mata sun haɗe kaga su kenan inda namiji a yi murnar za su yi in ba dan shi ba da sun sha ƙasa to bismillah ma'ana نعم فإن كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس To, مكملة الثلثين to, لما روى البخاري عن ابن مسعود لما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وهذا مجموع عليه to sai ke ce yawwa masala ta gaba wa in kana bintun wa banatu binin in ku ya ɗaya ce tak aka samu ita ai mun san abin da ake bata nisbi ko to sai aka samu kuma bayan ta akwai diya mata na ɗa ko diya ɗaya ce ko biyu ce ko ma nawa ne jika yace to abin da za a yi fal bintun nisb ita ne diya mun san tana da nisbi wanda banatin ibni wahidatul kana aw kasar jikoki ko yanzu na diya ma na diya namiji kai ɗaya ce ko sama da ɗaya ce su ko suna da asulus ko su ɗari ne نعم sulusi suke da kai kenan yanzu in mutum ne kenan ya mutu ya bar ga diyar shi ɗaya mace in gane ku kuma ga jikar shi ta ɗa wajen namiji a maha ba diyarta ba kenan jikar shi ta wajen ɗa namiji ɗaya a gaba kenan yanzu ya aka ce to ita diya tana da rabi ita kuma jika tana da sulusi dan sulusani ya cika ai an cike sulusani ne bisa ketara tunda baki tunda ɗaya ce kenan inda biyu ce da wancan ta faɗi to yanzu da yake wannan ɗaya ce yanzu kuma can ga ɗan uwan shi gehe da to yanzu in aka zo rabuwa za a yi sai a waye mai kana a cikin su jika nawa gare ta sulusi sulusi ai yana huta ko ɗaya ne a yi alba dukiya nawa kenan shidda kenan ita ya mace me za a bata bada nisibi nisibi nawa ke bada uku shi kuma sulusi nawa ne daya in aka ba su nawa ya kama ya zama hudu kenan ko hudu kenan kenan da hudun kundi ba ya zama mai sulusani ya zama sulusani yawwa kenan sauran wancan abin da sauran dan wahaye ce yawwa ya zama azumi eh kuma ko akwai mace ma duka dai haka za a yi raba ita ma hudda eh a buga da macen kuma a hudda yadda wannan ya huta haka zai bada kenan in akwai mace kenan yanzu ita nisbi ismu ne gare ta kenan sai a buga shi gida uku ya zama to 24 kenan yanzu yanzu an zo diya ya ba ta tsaka 12 in gane ko ita kuma nawa ne zai ba da sudisi sudisi hudu kenan ko eh hudu zai ba da ya ba ta nawa kenan 20 an ci 20 kenan eh da sha shida ga hudu ko a sha biyu na can a sha biyu na can da hudu sha shidda ya haka ɗan to kuma yanzu saiwa kuma an hudda jika yanzu an hudu babu ne jika ba ita jika da take da kai ita ma mata su ne gare ta uku ne gare ta mata kun gane ko ya sha biyu mata uku shi ya kama sha biyar sannan ita wannan take da su da su ita ce mai na mai hudu in ga gama nau kenan sha tara to abin da ya sauran dan uwa ne yawa yawa eh in kuma akwai asibi to kuma wannan shi kuma ta sa'a ga sai a kuma wancan yawa mm yace ta kafin ta sulusan ke sulusi bi ya sulusani ya shika lima rawal bukhari an ibn mas'ud lamma su'ila an bintin wa binti bin wa ukutin aka tambaye shi aka ce ga diya ga jika ta da ta wajen bangaren da ga yar uwa قال لعقد ين فيه ما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم yace zan yi hukunci da hukunci na ansamna yace lil ibnati nisf ya ba ta nisbi wa lil ibnati ibni as-sulus yace ta kauna sulus sai yace wa ma ba iya fil ukuti abin da ya saura na yar uwa ne amma ku gane wannan zancen da ake nada su muka ce bisa ketar sai zan diyawa ake magana banda yar uwa ita bata cikin su kina abin da ya saura ba ta zai eh dan da zai ba ga kalbi amma ita irwa ce ai ta ba zan ba matsayin diya ba ne ba bangaren diya da jikoki su ne ake ɗauka ba ƙetar sosai in ya wuce wani inda babu namiji shi kenan amma zai ta irwa da ma ai ko dan wani namiji ko abin da ya zo shi za a kalla sai a bashi yace wa haza mujma'un alaihi wala shi ma an jima'i إلا أن يكون إلا أن يكون وهن ذكر فيأسره فيما بقي لما سبق ذكره قليلا
ya ce illa an ya kone ma'ahunna zakarun sai dai in akwai namiji fa yi asibu hunna fi ma baki ya zama shi ne asibi abin da ya saura kun gane ku yanzu ke na anan mutum ya mutu ya bar ɗiye shi ya bar jikokin shi mata ai da bisa in aka ba ɗiya nisibi su risi za ba su ko sai aka katare wannan jikokin mata akwai namiji a cikinsu yanzu ne za a yi yan uwa ba su haƙuri kawai shi zai ɗauko sauran dukiyar sun yi gaba da eh saboda za zama asiri kenan yanzu kamar ɗiyan shi ne kenan su cinye sauran dukiya sai zo kawai bai asibu wani fi ma ba abin da ya saura gaba nasu ne kawai lit zakari ma min su lazim in sayin wa haza mujman alai na ahmad alshi ma wannan mas'ala malamai gaba daya sun yi ijma'i a kanta ina ga mun zama fasali ba alhamdulillah mas'ala ta gado نعم نعم نعم abin da ya bari eh suka suka yi suka yi rabe suka taka mashi da mutum guda tun aka sa uwar aka kwatanta uwar bai da kuri gida kaɗai ɗaya yake da wata Mm.
iya da gidan shi ya bar yara wanda hudu na da Mm.
a yara biya maza maza uku Mm.
da mata alhim na na matsala wannan suka zamna da uwar da kanan an fahimta uwar kurin da ya riga da kurin bai da kurin Mm.
sai sai rasa amince sai kun da ita ta rasa damar yin gado ba kuma haka ta da sai fada ta wasu kuma miliyan wani ma duka wasu ba su Ah, wannan haƙin ta ne lahira ta yasuwa tun da ƙarya suka mata suka ce babu inda suka ce akwai gado ki yaye mu tace ta yaye musu wannan haƙin ta ne amma tun da aka mata ruwa ruwa aka ce babu to a lahira a bata kanta Eh, amma inda sun mutu ƙarya suka nuna cewa eh, ga- akwai gado ga abin da ya bari ta- ta sani su ce amma muna so ki yaye mu haƙin ta ne su ce ku je ku raba ba kuma matsala wani Allah ya tuna shi kan ne wa gaskiya ba gurin ma'aikaci ne sai kan da ayyana wa su An ce uwar babu.
mun yi karfa ne mutum ba ban da gidan iya da gidan kuri ya nuna shi kan ya ce a ba kuni da abin da ya kamata ya yi mata na rayuwa ya yi mata a kamata kaza amma mu shi shi wanda wajen su bai da kuni Allah ya ya da ka amince suka yi suka yi na kaza ya kara musu wannan ko shi ina ina da zai san kuɗin wannan eh ita kuma ko ta yi gudansa Eh, na ina zuwa eh? eh to kuma kamar haka ne zakar suna so da sai ya barka Mm.
su kuma ma bai in yana da mace mm.
ai sun yi zaba ta ko Mm.
mun kamar mace ke ma tumuni ne da ba su ita mace ko hudu ce eh ko su hudu ne su musa iya da tumuni kada ya ne in baɗa in baɗa kuma rubi'i za a ba su ko su nawa ne daga na musa kuma gaba ita mace in aka mutu ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu a ɗaya suke abin da ɗaya za ta ɗauka ta za a raba musu in akwai ɗa a- a a takwas ko ɗiya ɗaya ce mace a takwas ɗaya za a ba su saboda haka in kuma babu ɗa sai a raba a takwas a ba su biyu shikenan daga wani musa ƙara ko su hudu ne saura ke ne yanzu in akwai eh, wannan diyan na aka ba su in ba- in mata ne abin da ya rage kuma ya ba yan uwa shi ke nan yana mata su haka ne a gaba da su to bismillah eh mu je ta Allah ko kuna kano wa kawo jama'a mm ne mutane yanzu malam ai taɓar gazar da ake akan gado ya lahira wallahi na ɗaya dai kaga abubuwa da ake ɓoyewa a ƙifaɗi da ya lahira na biyu wajen rabu ana yin son kai a yi wa abubuwa kima ba ta gaskiya ba don abawa ne duka sai lahira shi yasa in za a yi rabo na musulunci na gado na gaskiya shi duk gaba ɗaya abin da aka mallaka ake kawo idan aka kawo saboda haka za a zo kowanne ba- babu zancen wani za a bashi kaza wani za a bashi kaza an ji a mashi kima idan aka yi kima to saboda haka koriya ake kenan in ma ka sa an wawanci arha in aka mai kima a tana ba kanka zai faɗo ba saboda haka za a yi koriya ta gaskiya wanda ya ɗauko wannan gida wanda ya ɗauko wancan sai dai kaɗai in akwai wanda kamar misali a ce yake cikin gida ko kuma yana shago to wannan shi ma ba dole ba shi ne ake ganin yan uwa kowa ya abuwa a yi kima ta gaskiya domin wani abu shi a jirga zo kan shi saboda yana ciki ba sai an tada shi ba haka ne ya kasuwa a gurin ko sana'a shi ko wani abu ko mota shi yake tuka shi ya ce an zo da ba a bashi mota da yake tuka to wannan ba laifi bane amma shi ma da sharadi in yan uwa sun yarda kuma in an yi adalci in suka ce ba su yarda ba ba dole ba
wani babban ƙasa ke bada kawai ba sai an zaɓi wani fari da ke yi wannan wannan zalunci ne ba wannan cin babban da babban da na cikin shi ne babban da idan ko wannan da ake ruwa da ake an ce ya ushira wani wani duka wani babu shi a musulunci saboda haka shi laban gado laban gado ibada ne neman lada ne a gurin Allah kadai Allah dai ya ce wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum idan mutane suka zo gurin rabo ba ma mai raban ba duk wanda suka zo guri ma a ba su wani abu Allah ya ce a ba su alheri ne kuma wannan ba a ce ba he kaza saboda haka kenan shi ma mai rabo ba shi da yancin da zai ce sai an sai an abu nan, sai an ba shi kaza shi yasa kadai yanzu abin da mutane suke kadai na mutum da fasaha sun ci su masu rabu wai sai a ce kusa yace kana wa akhawatuha kana da ƴan uwanta min haisul ma'ana bangaren yanzu kuma ma'ana ce yanzu ai bayani yace kana ita abin da take tufidu ta yake cewa tawqital jumla wa subut wujudiyatil khabar ita tana nuna wakacin lokacin wannan jumla ta kasance da kuma tabbacin eh, samuwar labarin in bangaren mubtada ne misali inda Allah ke ta li yu'adhibu Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikat wa yatubu Allahu al-mu'minina wa yace wa kana Allahu ghafurur rahima to je ka asbah نعم الصداع نعم.
تفيد تثبيت في الصداع أي ترانا خبر للمبتدا في وقت الصداع مثل الصداع الثاني متعبا Yau- الصداع اسم الناس الطاهر اسم الصداع موقوف مم.
وعلامة رفعه الدم متبئا متعبا نعم متعبا خبر أصبح منصوب وعلامة نسبه الفتحة
yace asbaha yace tufidu tawqita fi sabahi yace tana ba da fa'idar lokaci na asbah al iktiran al khabar bil mutada haduwa da labari da mutada lokacin asbah ne misalu wanda zaka ce asbaha sahiru muta'aban wanda ya kwan bai yi barci ba ya wayi gari a gaje asbah ce fi'ilun nasik asahir ke nuna ta da wannan irabi ne zai asahir ismu asbah marfu'un kaga aka ce ba a ce mubtada sai aka ce ismu asbah marfu wa alamatu rabi abdamma gashin muta'aban kabaru asbah shi ma aka ce labarin asbah ba a ce labarin mutada ba mansubun wa alamatu nasbihi shi ma alfata kaje kuwa shi نعم تفيد التوقيت في المساء na amsa kenan نعم في المساء نعم.
أي ترانا الخبر للمبتدا في وقت المساء مثل أمس الطائر أمس الطائر قائلا إلى وشه أمس فعل ناصب na'am الطائر اسم أمس مرفوع وعلامة رفعه الضمة قائدا خبر أمس منصوب وعلامة نسبه الفتحة إلى حرف جر أشهر اسم مجهول ب إلى وعلامة جره الكسرة والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه
to yayi sai ce sai amsa tufidu tawqita fil masa tana nuna lokaci na marece ai iktiranul khabar bil mutada fi waqtil masa haduwar labarin da ya fara da mutada lokacin marece yace musu amsar ta'iru tsuntsu ya mareta aidan ya dawo ila ushihi zai ila wadan gidan nan dake a cikin ice ga an ce ushi gida na cikin ice me yake ta ya wasa sheka to zuwa shekar shi yawwa amsa fi'ilun nasib at-ta'iru ce ismu amsa marfu wa alamatu rafi'i shi wa garin adama aidan da aka ci kabaru amsa mansub wa alamatu nasibi al-fata ila harfin jarrin ushihi ismu majrur bi ila wa alamatu jarri al-kasra wa la dhamirun mabni fi mahalli jarrin mudaf ilayhi shi kenan kenan wannan kowane kenan munasib ma'ana kaga shi amsa shi wajen malita ne shi ku asba kenan wajen sayin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك